سراياه عند العرش في الفرش أوضحت وقد حرزت ألفاظها وتصححت وتصححت نعم وتصححت فهذا العطايا لا لغيرك أمنحت لمسراه أبواب السماوات فتحت ومولى تجلى والحديث يطول فمقداره رب العباد يجله وعنه كلام الله قد صح نقله فمن أين بين الرسل يا صاح مثله له كل فضل الرسل وازداد فضله له كل فضل الرسل وازداد فضله فما شئتم عن فضل أحمد قولوا أيا أحمدا باب الجنان فتحته وعلمتنا علما عظيما علمته وفضلك فينا كل وقت نشر نشرته لواك يذل المرسلين وتحتحُ لعيسى وموسى والخليل مقيل على الخلق كل الرسل بالوحي قد علوا وقد رفعوا بين الأنام بحاتلوا وقد رفعوا بين الأنام بما تلوا قلوبهم بالعلم والذكر قد جلوا لرب العلا رسل على الناس قد علوا وأحمد وأحمد يعلو فوقهم ويطول إليه وإلا لا تشد الرواحل وعنه وإلا فالمحدث ذاهل فبدر الدجى إن قيس فرفر فبدر الدجى إن قيس فرفرق قائل لبدر الدجى نور على الخلق آفل وليس لنور الهاشمي أفول فآياته في كل وقت ظهورها وأنواره في كل قلب غروبها وأنواره في كل قلب عبور عبورها فما الشمس شيء والخسوف يزورها لشمس الضحى نور ولكن نورها يحول وما نور الحبيب يحول فكم رد أق فكم رد عقلا كان كان قرعا تقلصا وكم قد شفى بالكف خلق في الكف خلقا مبرصا وفرج قلبا بالهموم تنغصا ليمناه آيات بها سبح الحصى وتبرئ مرضا و... وتبرئ مرضا والزلل والزل والزلل تسيل شهدت بأن الله قدس روحه وشرف من ينشي ويروي مديحه تقول المطايا حين تنشق ريحه ليهنككم ليهنككم يا زائرين ضريحه ثوابكم عند الجليل جزيل wannan shafi na saba'in da bakwai shafi na saba'in da takwas wannan shi kuma an ka jiyo lakum jannatul firdausi ya qaumi uzlifat to shi an gara shi kuma shi na saba'in da tara shi a shafi na saba'in da tara nan daga shi sai a hibbatuna innim imtadahtu muhammada bi ba'd alladhi fihi min fadli wan nada
sai wani
daga gare shi sai a yaman ala fi sahwatil izzi fi sahwatil izzi sai wani
sai nabiyun taral amlaku
wannan na bai da wancan bai ne ne ya kuskure
yana ba ka da littafi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتينا آه الخميس عشر آه عشرين دبيو قوة Uh, rabi'un al-awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da 28 ga watan uh, goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin uh, takhmisul qasaidil wutiriya wanda aka fi sani da wutiriya da Muhammad ibn Rushaid rahimahullahu ta'ala kuma wannan darasi shi ne darasi na talatin da tara kenan Mala ya ce sarayahu a sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda yake turawa su je su leƙo asiri jam'u sariyatin su so asalin su ba ana tura su ne don jihadi ba sukan je dai don su leko yanayin abokan gaba da yawansu da irin tanadin da suka yi da makamantansu to wasu lokuta yaƙi na iya aukuwa wasu lokuta kuma sai ya zama ba za a gwabza ba to shi ne ya ce sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce 'yan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam inda al'arushi agun al'arshin Allah to udihat an bayyana su filfurshi a cikin shimfiɗu na haske na daraja da suke can al'arshin Allah mana akwai sunayensu a can wa'annan sojoji da annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai waɗanda yake turawa domin su je su ko su yi jihadi ko su leko asiri su zo su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama labari to an bayyana sunayensu da matsayinsu a can gun al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala filfurshi kuma a cikin shimfiɗu waɗanda suke na haske na daraja ko kuma abin da yake nufi da shimfiɗu a nan su ne takardu mana akwai sunayensu a cewa su manya ne kuma sun tsayu game da wannan ɗawainiya ta taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama game da harkar jihadi to sai ce wa ƙadi haƙiƙa hurrizat an tsare alfazuha lafuzzansu maganganunsu wato suhihat kuma an inganta su an tsare lafuzzansu sannan kuma an inganta lafuzzan ma'ana maganganunsu ta yadda ba sa furta komai sai abin da allah maɗaukakin sarki yake so to fahazal abaya wannan kyaututtuka sai ya ce a laligairika umnihat la umnihat ba a ba da kyautarsu ba ligairika ga waninka ya rasulallah wannan abin da an ka faɗa annabi kaɗai an ka ba shi shi da yadda wannan falala da shi da almajiransa sannan ya ce abuwabu samawati abuwabu samawati ƙofofin sammai guda bakwai futihat an bubbuɗe su limasarahu saboda tafiyarsa da aka yi ta mi'raji duk wata ƙowa lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama zai mi'raji buɗe ta an kai wa maula allah maɗaukakin sarki tajalla ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi sallama bi ma'ana ya gan shi don cikin malamai akwai masu ganin annabi ya ga zatin allah a wannan lokaci wasu kuma na cewa a'a haske ya gani waɗantun zamanin sahabbai tsakanin sahabbai an samu saɓani kanin suna na aisha da abdullahi dan abbas da abu zarrin gifari radiyallahu ta'ala anhu to shi ya tafi akan cewa annabi din ya ga Allah to shi ne ce tajalla Allah wa maula Allah maɗaukakin sarki tajalla ya bayyana wal hadisu ko maganar da aka tattauna tsakanin shi Allah da kuma shi bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya tsolo to zancen yana da tsawo ba abin da zaka zaka ce ka tsaya ka faɗa ba ne yana da yawa ba wanda ya san iya abin da suka tattauna famiki daruhu darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rabbul ibadi mahalicin bayi yujilluhu yana girmama shi yana darajanta shi sai ce kuma wa anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama kalamullahi zancen Allah ƙadi saha na ƙaluhu to na ƙalto wannan magana ya inganta duk abin da annabi ya faɗa daga Allah wannan abin sahihi ne mai gaskiya ya karbo daga mai gaskiya sai ya ce kuma famin aina misluhu ta ina ake samun irin annabi bainar rusuli tsakanin manzanni ya sahi ai ya sahibi sai aka shafe ya'un aka yi abinda ake kira da at-tarhim ya kai aboki wai ta ina ta yaya za a samu irin annabi a cikin ma manzanni fa to bale wanda ma ba manzo ba in babu aula lahu ya tabbata ga annabi kullu ba kullu bane kullu mubtada ce kullu fadlil kullu fadlil rusuli duk falalan manzanni to lahu annabi ya tara ta dukka tara falaloli da darajoji na annabawan Allah da manzanninsa to annabi ya tara su kaima wasda da fadulu balalar annabi ta karu akan ta annabawan ta manzannin sai ce fama shi'itum duk abin da kun ga dama ƙulu akwai wawan gaban lamun sannan akwai alif gaban wawan din ƙulu ku faɗa duk abin da kuka so ku faɗa an fadle ahmada dangane da falalar annabi muhammad domin abin yana da faɗi a ya ahmada a ya ahmadan ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babal jinani kofa aljanna fatahatahu kai ka buɗe shi ko kai ne mai buɗe shi ranar tashi alkiyama kamar yadda ya faɗa cewa zan zo ƙofa aljanna in nemi a buɗe ƙofat shi ne farkon wanda zai fara shiga kuma shi zai nemi a buɗe amma kaminsa to aljanna rufe take har a yanzu kuma rufe take tun sadda Allah ya halice ta sai ce wa'allamta na ilman ka sanar da mu wani irin ilimi aziman mai girma alimtahu wanda ka koye shi daga Allah wa fadluka fina falalaka a cikinmu kulla wakatin kowane lokaci na shartahu kana yaɗa ta liwa ka tutaka yuzillul mursalina yana wato yi wa manzanni inuwa hatta manzanni ma ƙarƙashin tutar manzon Allah za su shiga sai ce kuma wata hatahu li isa ai wata hatahu maƙilu ga can ƙarshe wata hatahu ƙarƙashin wannan tuta ɗin maƙilu akwai wurin bacci wurin da za a kwanta a yi bacci shine makanun naumi gawa li isa ga annabi isa wa musa da kuma annabi musa wal khalili da annabi ibrahim za su kwanta a ƙarƙashin wannan tuta ɗin su yi bacci su huta sai ce alal khalqi bisa ga halittu kullun rusuli dukkanin manzanni bil wahayi a dalilin wahayi kadi alau sun ɗaukaka mana babban abin da ya zamo fasila na martaba tsakanin manzanni da waɗanda ba manzanni ba shine alwahayu to a dalilin wahayi ne kare alau suka ɗaukaka alal khalqi akan halittun halittun duniya gaba ɗaya sai ce wa qad rufi'u haƙiƙa an ɗaga darajar manzanni bainal anami tsakanin halittu bi matalau a sakamakon abin da suke karantawa na shi wahayin ƙulubuhumu zukatan annabawa ƙadijalau haƙiƙa sun kuranye bil ilmi da ilimi wa zikiri da kuma zikiri ma'ana ilimi da zikiri to shi yassa zukatan annabawan suka wanke suka koma tsabtatattu ba datti a ciki sai ce lirabbil ula zuwa ga ubangijin maɗaukaki ko darajoji rusulun manzanni kadi alau haƙiƙa sun ɗaukaka alan nasu akan mutane wa ahmadu annabi muhammad ya'alu yana ɗaukaka fauƙahum saman su manzannin da haka su ma suna ƙasa gare shi waya tsulu kai darajar sama ya tsawaita a kan na su manzannin alaihimussalatu wassalam ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce wa illa ma'ana maza maza ku zabura zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam in kuma har ba za ku je wurin annabi ba shine ce wa illa in ko ba za ku je ku sadu ga manzon Allah ba to la tashuddur rawahila ba rawahilu bane la tashuddur rawahila to kar ma ku dora maraƙun ku sirdi ma'ana ku fasa tahiya don duk wanda za ku je wajensa in ba annabi ba ne wahalar banza za ku yi to shi ne ya ce ilaihi ma'ana ku zabura zuwa kai ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa in kuma ba ku da niyyar fita zuwa ga manzo ko ba ku samu dama ba to la ta shuddun rawahila kar ku ɗora sirdan ku saman raƙumma da shirin wai za ku yi tafiya zuwa ga wani ba annabi ba sai cewa anhu ku bani labari daga annabi sallallahu alaihi wasallama eh ku zo ku bani labari kan falalar annabi wa illa in ku abinda za ku faɗa bai shafi annabi ba to falmu haddisu mai ba da labarin nan zahilon rabkanan nena duk wanda zai zauna waɗe shi taba mutane labarin wani na da falala wani na da falala kuma wai ba annabi ba wannan ya rabkana a a zauna ka karanta ma mutane darajar annabi da kimarsa shi yasa ya ce to ku zo ku bani labari kan annabi kan falalar annabi amma in ba annabi za ku bani labarin falalarsa ba da kimarsa to ba na bukata don wanda zai zo ya bani labarin wani rabkananne ne to ya zan bata lokaci kan rabkananne kaga ya zan shirmi to sai ce fa badrudduja wata na duhu in kisa in an kwatanta shi da wani watan daban ko da wani tauraron daban ko sai ce falfarku bambanci ƙa'ilu ma'ana mai faɗa ne ma'ana bambancin abin faɗa ne ga wurin kowa kowa ya san akwai bambanci idan an ce ma me bambanci tsakanin hasken wata da hasken tauraro ba wanda zai ce bai sani ba sai dai wanda bai san wata ba bai san kuma abin da ake kira tauraro ba kuma bai taba ganin su ba amma in dai ka san wata ka san tauraro aka ce maka yaya yanayin haskensu yake yi mu karana ya kiyas to za ka faɗi cewa akwai bambanci shi ne falfarko ka'ilu ma'ana zai faɗi cewa akwai bambanci to shi ne ce libadaru duja ya tabbata ga wata na duhu nurun haske afilu mai ɓoyewa alal halki akan halittu bi ma'ana duk sanda duhu ya sauko to in watan ya bayyana sai kaga kuma mutane sun shiga cikin haske ko amma idan hasken na ya ɓuya shikenan ko kuma a'a duk sanda aka samu wani haske na wani abu to wata na bayyana sai kaga wancan hasken ya yi mi ya ɓoye kamar cikin hasken wata sai ka kunna fitila ko ka haska wuta to sai ka ga wannan hasken da ka kunna ya ɓoye a cikin hasken wata bi ma'ana duk wani mai haske to in ya haɗu da hasken annabi na shi dushewa zai yi ba za a gana shi ba to ya kwatanta badar dija yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to walaisa linuril hashimi ka sani walaisa bai zamo ba ufulu ɓoyewa linuril hashimi ga hasken manzon Allah shi hasken annabi bai mi bai ɓoyewa ko amma haga hasken wata na mi yana ɓoyewa da shi yasa wani lokaci kaga yanzu ai ba wata haga ya ɓoye wani lokacin kuma ga dare ya shigo amma babu, babu hasken watan to shine libadar duja nurun e, watan duhu yana da wani irin haske afilu wanda hasken nan yana ɓoyewa alal halki a kan halittu sai kaga an nemi hasken wata rana babu shi kana buƙatar hasken wata amma sai kaga babu kuma ga cikin dare ne dole sai ka kunna fitila to shi hasken annabi sallallahu alaihi wasallama ba ranar da ko ba time din da za a cewa ai hasken ya ɓoye babu shi fa'ayatuhu mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuhuruha bayyana su fi kulli wakatin ya dawama ne cikin kowane lokaci kaga yanzu annabi baya duniya amma kuma har yanzu mu'jizojinsa suna ta ƙara fitowa sannan ya ce wa anwaruhu hasken annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uburuha gittawarsu fi kulli kalbin ya dawwama ne a cikin kowace zuciyar mumini ko musulmi hakko yaushe mumini musulmi to hasken annabi zaka ga yana ratsa mana hasken karantarwarsa yana ratsa zuciyarsa ai shi yasa ake samun wasu na musulunta ba dan da wannan hasken na addini da annabi ya haskaka duniya da shi ba ai da ba za a samu wani ya musulunta ba kuma ba tare da ya gama annabin ba to duk wanda har ga yanzu ya musulunta bai ga annabi ba to wannan hasken ne ya gitta ya ratsa zuciyarsa sai ya karbi musulunci ya yi imani da Allah ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce fama bai zamo ba fama shamsu rana bata zamo ba shai'un wani abu me yasa wal khusufu saboda shafewa haskenta ya zuruha yana kawo mata ziyara haka kwatsam wata rana sai kaga rana ta yi mi hasken ya goge ko to shi kaga rana ba komi bace tunda har tana iya samun matsala dangane da wannan hasken nata sai a ce ai yadda jahiliya ake faɗa abin nan menene suke cewa in rana haske ya goge sai a ce to yau wani babban mutum ya mutu ko kuma wani babba an haife shi ya zo duniya wai shi yasa rana ke kusufi ko wata to musulunci ya zo sai ya bata wannan cewa wannan allah ya yi ne saboda bayyana wata aya da kuma wa'azantarwa ga mutane to shine ya ce lishamsi duha ya tabbata ga ranar hantsi nurin haske ko sai ce mi lakin na nuraha sai dai hasken wannan ranat yahulu yana gushewa ma'ana za ka ga wani lokaci rana ta fito lokacin hantsi ko ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan da zara an ce maka dare ya shigo sai ka nemi hasken ranar kami ka rasa to sai ce da kai wa ma nurul habibi ka sani hasken manzo sallallahu alaihi wasallama ya hulu ma'ana baya gushewa baya baya gushewa ko yaushe yana nan da wamamme ne to shine wa ma ya hulu nurul habibi hasken manzo sallallahu alaihi wasallama baya taba gushewa to sai ce fakam so da yawa radda akalan ya mayar da hankali kana kidiman wanda da hankalin kidiman a lokacin da ya gabata ta kallasa ya shafi mutumin da ya rasa hankali ne kwata-kwata hankalin ya goge ya shafe amma sai annabi sallallahu alaihi sallama ya yi addu'a sai a mayar da hankalin kamar waɗanda yawa addu'a ma- ma- sun ka hau- da suna mahaukata sai sun ka dawo da hankali ko waɗanda yawa addu'a sun ka musulunta eh da wanda ba musulmi ba mahaukaci ne to musulunci da imani shine hankali wa kam zayyawa qad shafa ya warkar da khalqan mutane da yawa mubarrasa waɗanda suke da ciwon baras bilkafi lokacin da ya addu'a ya- da- ya ya shafa jikinsu da tafin hannunsa shikenan sai wannan ciwon na zafi ciwon kuturta ne amma shi ga fata yake shi ake kira da albaras fata yake konewa ciwon kuturta ne aljuzam shi kuma ciwon kuturta ne na gabbai shi kuma gaba yake canyewa to so tari an samu masu ciwon baras na zafi na kuturta sai annabi ya yi addu'a ya shafi fata jikinsu sai fata ta dawo lafiya lau sun karabu da wannan ciwon wafarraja kalban zai yawa manzon Allah ya yaye bakin cikin wata zuciya ko ya ce bilhumumi wadda take ɗauke da bakan ciki ta nagasa kuma ta nu- ta nutse ta nutse cikin wannan bakin ciki ko bilgumumi duk yana ɗauka eh ma'ana wadda ta naggasa ta zurfafa ta cika bilgumumi da bakan ciki amma wafar raja kalban sai annabi ya zo sai ya yaye wannan bakin ciki da ke cikin wannan zuciyar sai ya ce ayatun mu'jizoji liyum nahu sun tabbata ga hannunsa na dama biha a cikin tafin hannu ne na manzo sallallahu alaihi sallama na dama alhasa dutse sabbaha ya dinga tasbihi an ga wata rana annabi ya ɗauki dutse eh wata ƙanƙara haka ya ɗora ta ga hannun sai ta dinga tasbihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kaga wannan mu'jiza ce wa tubri uzayyawa hannun annabi sallallahu alaihi wasallama na dama tawarkar da marada marasa lahiya jam'u maridin sannan ya ce wazzulala zayyawa hannun annabi tasilu ta dinga kwararar da azzulala ruwa masu daɗin haɗiya su ne azzulala ruwan da kana sha kana jin daɗin haɗiyarsu shine lokacin da a aka je jihadi cikin tafiya ga lokacin sallah ya yi ana buƙatar ga ƙishirwa babu ruwa sai wasu ruwa 'yan kaɗan aka kawo su annabi sallallahu alaihi sallama sai ya shigar da hannu ne kawai sai ruwa sun ka dinga bubbuga sai da wannan ƙwarya ta cika kowa ya sha ya ƙoshi kuma ruwan ba su ragu ba saboda ba ruwa na irin waɗanda ka sani na al'ada ba shi yasa ba su ƙari ba shahidtu na shaida bi annallaha haƙiƙa Allah ƙaddasa ya tsalkake ruhahu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sharrafa ya ɗaukaka manyun shi wanda yake kir- yake wato yake farar da madihahu yabon manzon Allah ma'ana wanda zai kirkiro yabon annabi ba da wani ya karanta ba shi ya zauna da kansa ya ɗauki alƙalami ya dinga rubuta diwani yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallama wayar wi da wanda ma ya ruwaito kamar mu kaga riwaya muke yi yanzu tunda ba namu bane eh to hadda wanda ya ruwaita shi ma wato ya ɗaukaka ya samu daraja Mm. Allah ya darajanta shi ai wa sharrafa Allahu Allah ya daga darajar manyun shi ayyun shi'u akwai hamza amma dole a shafe ta saboda wazanin zai lalace manyun shi wanda zai fari madihahu baitocin yabo ga annabi wayar wi da wanda ma zai ruwaita daga waninsa sai ce almaɓaya dabbobin hawa raƙun makinan jam'u matsiyatin ta ƙulu suna faɗa hina lokacin da tanshakku take shaƙan rihahu ƙamshin annabi sallallahu alaihi wasallama me suke faɗa suna cewa liyahani akum murna ta tabbata gare ku farin ciki ya tabbata gare ku ya za'iri na hahu ya ku abuta ziyara ga kabarin manzon Allah sawabukumu ladakku eh inda jalili a wurin Allah maɗaukakin sarki mai daraja jazilu mai gwabi ne yana da yawa duk wanda ya shirya ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallama to yana da tarin lada so da haka ba a hana ka je ka yi ziyara a kabarin annabi ba sai dai in shirka za ka je ka yi ko ka je ka yi bid'a amma don ka je ka yi ziyara ka je kabarinsa eh wannan babu komai don ka wa'azu kuma ka yi addu'a ba ka je inda kabarin kuma ka dinga kiran mai kabarin ba kana kiran annabi ya maka kaza ya maka kaza to wannan shine malamai sun ka ce wannan ziyara haramun ce to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi lakum jannatul firdausi ya qaumi uzlifat سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh